والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mutukin sarki ya kawo mana rana ta Laraba 21 ga watan Safar hijira ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1448 a kalandar miladiya kuma biyar ga watan 8 2026 kamar da aka saba a ranakun wannan na Laraba muna kasuwa cikin wannan littafi mai albarka na Durarul Bahiyya wallafar ɗaya daga cikin manyan malamai a shekul allama Muhammad ibn Ali ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala wanda Allah ya warasuwa hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin wannan kuma karatun da ke gudana a wannan masallaci na Abubakar Siddiq a nan Basawa wannan kuma shine darasin mu na tasa'in da ɗaya za mu tashi sabon kitab inda ya bashi taken kitabul husumati littafi da zai magana akan yadda ake warware jayayya mana hukunce hukunce na jayayya tsakanin mutane kila husuma na abin da ya shafi kuɗi ko husuma na abin da ya shafi mutunci ko husuma na abin da ya shafi zamantakewa da sauransu to babin abin da zai tattauna a kai kenan babin da muka wuto shi ne ba shi ya magana a kan al'akabiya ko abin nan alkaza hukunce-hukunce na shari'a da yadda addini ya tsara wancan babi da ya gabata akan mai amma da kuma wasu kasa shi kuma wannan babin ko kitab din kan mai amma yadda za a karbi hukunci ko yadda shari'a ko mai shari'a ko wurin shari'a za su karbi kara da ababen da shari'a ta amince wa mai kawo kara ya kawo ko ya baje kolin su ko ya dogara da su da kuma ababen da ba ta yadda ba sannan ta ɓangaren wanda aka kai kara da shi kuma ababen da shari'a ta ba shi dama ya yi domin ya kara kanshi daga abin da ake mai zargi da shi na ya yi ko bai yi ba to sannan kuma da abin da ita shi kada na musulunci ke kallon shi zargin a matsayin cewa tattar da wani ya ce ina jin ka kaza ko kayan wani kaza to abinda ake nufin sarki ne tuhuma ce sai zama kai muttaham ne kawai kuma al muttahamu bari wanda ake tuhuma kubutacce ne hatta tasbuta idanatu har sai abinda ake zargi shi akai dan ya tabbata da haka dai wannan babin yana da muhimmanci kwarai da gaske sai dai abu na biyu galiban abinda za a kawo annan hukunce hukunce ba ɗaiɗaikun mutane ne za su yi hukuncin ba kotu ce ke da hujja sai ba za a kawo maka irin wannan abin da kotu za ta yi ba kai yadda kotu za ta yi a'a sai dai kai ka karkata ɓangaren sulu wasu sulu kai yau sai dai ka ɗauki magana ɓangare na sulu ita kuma kotu ita shari'a take kai kuma sulhu za ka yi kokari ka ga al'asulhu ala al-inkar ne kamar yadda bayani ya gabata a darussan mu na baya ko ko asulhu ala al-iqrar ne gurgurdan dai abin da aka samu tsaya a kai to gurgurdan abin da zaka gudana a kai malai ce kitabul kusuma littafin warware matsayin rigingimu a tsakanin mutane kenan kusuma ba ta kasancewa a tsakanin mutum da shi kadai a ce ai wani kusuman mene ya fitini kan shi sai dai wani husuman mere yana da husuma da wani jayayya kenan yana da husuma da wani wato jayayya kenan ina ne da yake wa alal munkar ne na wa alal mudda'i ne wa alal mudda'i bayyana ko yawwa ma da yake cewa adadin mudda'i bayyana akwai wasu mustalahat da zamu rika kin karo da su akwai al-mudda'i shine wanda ya kai kara akwai al-mudda'a wanda aka kai kara ko al-mudda'a alai wanda aka kai kara sannan muna da al-bayyina hujja ko dalili muna da al-yamini ko al-bayyina shaida shaida wanda zai zo ya tsaya maka kan cewa akwai kaza akwai kaza akwai kaza haka ne ko ba haka bane to sannan akwai al-yamin rantsuwa to sai ya buɗe maganar shi da wani bangare na ingantaccen hadisi na Abdullahi ibn Abbas da yana da azoito shi ta hanyoyi da dama hadisin al-Ash'ath ibn Qais shi ma yana da hadisi irin wannan akwai wa'il ibn Hujr shi ma da hadisi irin da sauransu dai yace adal mutta il bayyana me kai gara shi zai zo da shi kaga wannan ka'idar har a dokar bature haka abin yake sana muna magana da wani lauya yake cewa ai in ka karanta shari'ar musulunci kuma ka kalli yadda shari'ar Najeriya take da za a bar abin ya tafi yadda ya kamata babu katsalandan ɗin 'yan ajin masu nauyi to da an samu sauƙi sosai da kotuna kotunan mu kenan duk da cewa ba kotuna bane da suka gini da sunan musulunci musamman customary court penal court da sauransu amma duk da haka talaka ne samu sauƙi dan akwai an inda kundarin asalin ka'idar ta musulunci ne to a dokar bature ba ma a kira musuluncin ba kira musulunci dama daga wajen da suka ci ba to almudda almudda il bayyana duk wanda ya fara shigar da ka to shi zai zo da shaida domin yanzu ba za ka zo ka ce ina karar ina bin wani miliyan ɗaya bai biya ni ba sai a ce kawo shaida ka ce ba ka da shaida ya huda ma baka san ma ne kake ba gaskiya to yaushe ka ba shi ta hannun suwa a gaban suwa da me aka rubuta to duk wanda ya kai kara shi za a fara neman ya kawo shaida to sannan ka kalli yadda tsarin shari'a ke gudana wato wanda ya kai kara kamar ya fi karfi a shari'a sai aka gabatar da shi ko to kuma da aka yi gaba kuma sai aka bayar da kula ta musamman ga wanda aka kai kara sai zama an yi bana kenan da ka kai kara ba a baka wanda ya fi sauki ba sai aka baka wanda ya fi wahala kai kuma da aka kai kara wanda yake nuna kamar da alamun ba ka da gaskiya amma zai yi wa kana da gaskiya to sai aka baka wanda yake sauki shi wannan kamar ya fi gaskiya to sai aka bashi ka'ida mai tsauri shi wannan kamar bai da gaskiya sai aka bashi ka'ida mai tsauri za ka ce to kuta ga aka magani to sannan duk sadda aka kai karar wani wannan ma ka'idar bature ma aka ta ɗauka al-muttahamu bari wanda aka maka shi a kotu ana bin shi bashi a ƙa'ida ba a bin shi bashi sai kotu ta tabbatar da cewa ana bin shi bashi duk wanda aka kai kara ya yi zalunci a ƙa'ida shi ba a zalimi ba ne sai rasa kotu ta tabbatar da cewa ya yi zalunci shine almuttahamu bari hatta tasbuta idanatu shi wanda ake tuhuma kubutacce ne tas sai rasa zargin da ake mashi ya tabbata malai ce alal muddail bayyana wanda ya kai kara shi zai kawo shaida wannan kaga yanki ne na hadisi akwai riwaya ta lafazi na Imam al-Ash'ar al-Sahabi al-Ash'ar ibn Qais wanda lafazin na cikin Bukhari da Muslim yake cewa shahida ka au yaminu da bai ce kai da ka kawo kara shahida ka sai ka zo mana da shaidu guda biyu au yaminu ko kuma mu koma gun wanda ka kawo kara mu ba shi rantsuwa kaga idan kana da gaskiya yanzu ai rantsuwa ta fi kawo shaida da mu to da rantsuwa ba yanzu nan zaka kanka da ce yaushe za ka ce amma ba yadda za a yanzu ka ce a ce to shaida ce sai ranka ya dade yana da shi yanzu a kotun nan ba abu ne mai wahala ba kika samu ba wani lafazin kuma annabi yake cewa lau yi ƙusanna su bi da awahu da za a rika ba mutane haƙoƙin mutane da tsuran kawai da sun kai kara ladda a kaumun ladda a rijalun amma da kauli da mutane da wasu mutane su yi da awar dukiyar wasu kawai ka hango shi da waya sai ka tarka dai ina gara wayar da wancan ke dan malawa ta waje kawai sai ka zai ce kai zo ka bashi kaga da za a rika haka da ba wanda zai aje komai yanzu da safen da ya da daren nan za ka sai kaya da safe kawai ka ga takardar kotu wanda ya kai karar ka ya ce ya ga ka shiga da katan din taliya ya ce na shi ne shi ke na ya ce to sai da ce ina lakinin bayyanatu ala al-muttaqi kawo shaida yana ga wanda ya kai kara wal yamima ala man ankara shi kuma wanda ake tuhuma wanda ya musa kwarewa a magana walyaminu alaman ankara wa zai rantsi in ka ce wanda aka kai kara fasar ka ba sai ba saboda ba duk wanda aka kai kara bane yake rantsuwa ai akwai wanda ake kai shi kara kai wani na karar cewa yana bin ka dubu ashirin rana ya ce da ta wuce ya kamata ka biya shi baka biya ba haka ne kace ranka ya daɗe haka ne amma ina roƙon a bani zuwa gobe da safe zan biya to ina magana da sauran ba bukatar ta kai to to ai annabi ya ce al-yaminu ala sai ta shi ma an kara bai musa ba saboda wanda ya musa wani na bin ka dubu kaza kan gani dai ban san da wannan magana ba ban san da ita ba sai sai a sake dawa kan wanda ya kawo kara ka ji yana bai yadda da abin da kake kare shi ba ko kana da shaidu shi ne shahidaka kawo mana shaidu guda biyu kawo mana shaidu biyu idan ya gaza kawo shaidu ko kuma ya kawo shaidun da shari'a ba ta yadda da su ba to yanzu ya za a yi au ya biyu ta da ce to kai akrama kallah ya ce yana jin ka dubu kaza kuma ka musa cewa yana jin ka wannan kuɗi mun nemi ya kawo shaida ya gaza kawo shaida ko kuma ya kawo rubutun shaida ba ka babin shaida sai bambanci tsakanin shari'ar musulunci da ta bature wato ta musulunci ita ce tsantsar gaskiya mara da adalci sai ce to za ka iya rantsewa sai ce za rantsewa sai rantse wallahi baya bi na bashi ko wallahi na biya shi shi kenan ko shi alƙalai rubuta an gama kenan yanzu amma haka sai shekara ashirin ba nai kudin kila ko wasu abubuwa a ƙasa ko kila ko wasu abubuwa a ƙasa akwai wata na wani dan uwa malami ne yanzu a ƙasan nan babba ne ma sai muke magana sai ya yi so ya ya karanta shari'ar musulunci a ƙasashen larabawa inda ake karatun da gaske ya dawo najeriya ya zo ya bi kotuna ya karanta ya bi jami'o'inmu ya je wata jami'a da cikin jami'o'inmu ya karanta wasu kwasa-kwasai da yake da bifishiyansu a karatun da ya yi a turai a waje kai ya haɗa requirement na tafiya shari'a nun abin da non school ko to ya je law school shine da muke hirin da yake cewa wato ita shari'a ko musamman ta mutanen Najeriya za ta baka mamaki matakai uku ne abin da zai baka mamaki sanda kake karanta ta a aji to idan ka gama karatun aji ka je law school sai ka ga ba wanda kuka yi a aji ake magana ba wani abu kuma ake magana yace to kuma inda kanka zai kara daurewa duk abin da kuka yi a losu kullum nan da yake kamar ya saba ma na makaranta to kuma idan ka shiga kotun kuma sai ga kuma ya saba mai shi sai ka ga karamin alƙali na gari gari da babban lauya kai a can losu ga abin da karanto maka kai kaza akwai kaza akwai kaza su kuma suna yi wani tradition wannan tradition din shi zai shaka karatun ka duka na wata tara ila shi yasa ba wuce yake cewa shari'a sabanin hankali ko shi yasa ba a cika baki akwai wani uwa mai da'awa ko matar shi ce nake jin ta maka shi a kotu kawai ta kai shi kotu sai ga ustazu a kotu yana zuwa ya fara idan alhamdulillah wannan kotu ko wani tsayin wani tsakiru wannan abin da kake tuhuma ta da shi a risala ya kawo na risala ya kawo na sanani zuwa ya kawo na askari duk sai da ya gama alƙali ce to ka gama to da risalar zami ba yadda ka fahimta ba a ƙarshe ne aka ce to wani mai hankali ya fahimci dai naka yanke shari'an nan a yau za a yi wuce da ustazan nan gidan yari aka roƙi alƙalin to da ya ba da belin shi a ɗaga shari'ar zuwa sati na sama shi ne da aka fito aka ce shi ai kai risalar ka ta gida ce ga kuma nan risalar ai ba kuma sarrafa ake yi ba fassar kotu za a yi to da kotun gaba ta dawo sai ga shi yana cewa ran kai daɗi ya ajara sa'iluhu wa masabihu ya san ba za ta haska sai ba za ka shari'a take to wanda ya kai ƙara shi zai kawo shaida wa adadin munkiril yamini shi kuma wanda ya musa kaga sai ya musa shine zai rantsi ya ce gidan da kake ciki nashi ne ranka ya dade na yadda nashi ne yaushe za ka tashi to ina ina roƙon a bani zuwa rana ya ce kale sai an baka to kai ka ji ya yadda gidan da kake ƙara shi a kai mu anan ya yadda naka ne za ka gida ya zama naka yana nan a naka mun tabbatar kuma kai mai hakuri zuwa rana ya ce zuwa asahar in bai tashi ka sake mana riba shi kenan an ba shari'a amma ce ban yadda ba gida da ya ce nashi ne ba nashi bane gida na ne da ce to kai da kace kara kawo shaida shaidu guda biyu in ya gada kawo shaida ce to kai za ka iya rantsewa da Allah cewa gidanka ne in ya rantse shi kenan shine wa alal munkiril yamin wanda ya musa kuma to shi zai rabe akwai hadisi Abdullah ibn Abbas wanda shi ma yana cikin Sahih Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da rantsuwa alal mudda'a alaihi ga wanda ya kai kara da kuma shi wanda hadisi al-bayyinatu alal mudda'i wal yamima ala man ankara wa yahkumu al-hakim bil iqrar yau ga gaban annu alkali yana yin hukunci da iqrari mana da iqrarin wa da ikirarin mudda'a alayhi da ikirarin wanda ake kara yana karar ka kan kaza kace na yadda ya ce akwai kaza a kanka yace na yadda akwai shikenan sai alƙali ce zai yi hukunci a haka yanzu abinda kake kara da gaske ne to haka ne mun tabbatar ko kuma abinda akasin haka abinda zai nema a wajenka ko abinda ba zai bayar ba ina karar shi saboda ya ce yana bi na bashi ko ina karar shi saboda ina bin shi bashi bai biya ba ana za ka fito ka yana karar ka yana bin ka bashi fitorin ka ya daɗe lallai yana bi na shi kenan bil ikirar har ma suna cewa wai shi ikirari shi ya fi ma shaida karfi mutum ya kira ni saboda za ka galibin ya hutar da shari'a ba na adade ba kai ma da kai kara ba za ka wahala ba in dai yayi kirari to sai dai akwai shi kirari na da wani abu in yayi kirari zai iya janyewa mazabar da malai kawo a nan mazaba ta shafi'iyya da wani bangare ma na masabar malikiyya in kai kirari ba za ka iya janyewa ba zai zo da wannan matsalar a gaba akwai kuma wanda suke ga a'a akwai wasu yanayi da za su iya faruwa ikirarin da kai ka janyi akwai kuma yanayin da ita kotu da kanta za ta ce ba ta yadda da ikirarin ba ba ta yadda da shi ba ba ta yadda ba misali kawai yanzu sai ko da ke mun zo wurin da misalin shi da zan fara yana can karshe karshe wa ya hukumul qadi bil ikrari alkali zai yi hukunci da ikirari abinda wanda ake kara ya yadda ya amince ga kanshi sai ya yi hukunci da shi lokacin da wani miji ya zo ya kawo karar matar shi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga ya annabi ya ce makonai wa qadu ya onai su ila imra'ati hada onai in Allah ya kai mu gobe kai ittifi kai sammako ka je wajen matar wannan fa in ne tarafat farjumha yana zargin matar shi da yin zina to yanzu ka yi sammako ka je wajen ta ka tambaye ta in ta yi ikirari ta yadda ta yi to kar ka dawo wanda rahoto ka tsartar da hukunci ka jefe ta a madadina wani radiyallahu anhu ya yi sammako ya je wajen matar mutumin nan ga mutumin gashi in jikin ji karar da mai gidan ya kai karar ki wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanka na tace haka ne ya zai makariya ba haka ne wani ya tara mutane aka jefe ta ya bin musu ga wasu suka yi janaza kaga ikrar kenan al ikrar ta yi ikrari to babban abu ne mai karfi sannan wa bi shahadati rajulaini sannan alkali yana yin hukunci da shaidar mazaje guda biyu maza biyu da sharadin su zama adilai ko da sharadin su zama muttahamai da sharaɗin kar su zama waɗanda ba sa iya ba da shaida akalla a samu cikar waɗannan abubuwa guda uku zama adalai ba mutanen banza ba su zama ba wanda ake zargi ba banda wanda ake zargi wannan ba zai ba zai ba zai tasiri ba sannan su zama ba wanda ba sa ba da shaida ba to ba ya kai ƙara sai aka zo aka ce wane ne shaidarka sai ya je ya ɗibo ‘ya'yan shi har guda bakwai ɗaya alaran ɗayan ma alaran ɗayan ma duk alarmu duk mutanen kirki duk duniya da adalai ne kai da ake kara za ka yi niyya ga kiran kai daɗe wani da shaidar su ba saboda ne sai ran kai daɗe duka ‘ya'yan shi ne to kaga a cikin ‘ya'ya akwai wanda za su iya zuwa su shiga sadakai sai ai wannan mahaifin matar shi ne uwar gida to sai a ce kai sarki ban da kai kuma za ka iya nuna wani kace ranka ya daɗe shi wancan na biyun fa ban yadda da shi da shi ba aka ce to shi kuma ba yace shi abin da ya sa shi ne ranka ya daɗe sati uku da suka wuce na saki yashi da haka kamar ina zargin ba zai ban adalci ba ko ta za ka goyi bayan ka kai tsaye a ce ranka ya daɗe ba ma san shaidarka kai muttaham ne kai muttaham ne ko kuma ranka ya daɗe ina jam'iyya kaza yana jam'iyya kaza yanzu haka wata kara muke ranka ya daɗe yanzu haka eh zaɓen 2027 nan da shi za mu fafata ta ce to kai muttaham ne dan zai ya kai mashi adalci zai ya kai mashi adalci to ana ba da shi ana ana shaida da mazaje guda biyu awrajulin wa mar'ataini ko kuma namiji ɗaya da mata biyu wannan saboda nassin alkur'ani wa in lam yakuna rajulayn ko idan ba su zama mazaje guda biyu ba ko wasu abin nan ayar shine wastashidu shahidaini min rijali sanya shaidar mazaje biyu daga cikin fa in lam yakuna rajulayn in ba ku samu maza biyu ba fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada sai ku nemo namiji ɗaya da mata biyu daga cikin waɗanda kuka yarda da shaidar su an tabin da ihida kuma fa tuzakkira ihida kuma ukura in ma ɗayan su ta manta sai ɗayan su ta tuna ma ɗayan mata kuma suna da wannan yabo ne aka yi misala ba ta waya ba ce da aka ce su zo su biyu girmama su ne yaya kin tuna lokacin nan kwarai kuwa an yi haka to bari in biya to mata na da wannan to amma a ina ne ake da da shaidar su akwai shaidun da mazan da a ce kawai ake so in abin yana da alaka da maza ne akwai kuma yadda za a kawo har da mata akwai kuma yadda ake takaituwa ma da hukuncin mata zalla idan matsalar ta shafi al'amarin da matan ne kawai za su iya sani eh tana yana kararta saboda ya sake ta ta ce za ta yi idda ne da watanni shi kuma ya san ta fara jini sai za ka ce shaida in ya ɗibo maza ta ce a kai wannan bambara kai fa kenan in kasa ganewa ta zai iya ɗibo mata mata biyu za su yi ba da shaida wani saboda al'amari ne da su ne za su iya tantancewa ba fa dai wurare haka da ana iya karɓar shaidar mata biyu kawai ko kuma maza biyu kawai ko namiji ɗaya da mace biyu inda ake son maza in ka kawo mata ko hudu ne ko biyar ko shida ko goma duk a matsayin namiji da ya suke duk a matsayin namiji da ya suke to da kan ka kawo mata goma ta daga lake ka kawo shaida ɗaya saura namiji ɗaya a rijalu qawamun na alal nisatin nan kana nan sai ka kawo mana nan wa alaikum assalam eh Eh za a iya kai shi, amma alkali ba zai yarda da da labarin ikirarin da ya yi a mutane ba sai ya maimaita ikirarin a gaban kotu. Ya je fasikancin shi da batalar shi ya zo teburin mai shayi ya faɗa, kai kuma kana ci. Da safe kuka yi kwamiti don tsabtace gari kuka maka shi a kotu. da aka je gaban kotu ya ce bai yi ba to zama iya muku bulalar kazafi to ya kun bata mashi suna sai ta shi kuwa a teburin mai shayi ka aba ko ina ka hanya kai ta teburin mai shayi ya fada sai dai kace mashi a wani wuri wani wuri kusa da masallaci kar ka ce teburin mai shayi na kusa da masallaci saboda teburin mai shayi yayi kaurin suna wajen abubuwa amma dai mutum ya ikirari kaga wannan mutumin ai ai ya hazo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mashi cewa mata shi ta yi zina kuma shi ta yi mashi ikirarin ta yi ga ba da ma sun musu da hukunci amma da aka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce to kai wani bi mutumin nan ku je a jefa mata shi tunda ta yi da ta yi ikirari a annabi ce mashi a fa inna itarafat ai fa inna itarafat amamaka in ta yi ikirari a gaban ka amma da da yaje ka ce ita sam to da yanzu tun da mijinta ne kaga ba za a yi mashi bulalar kasafi ba wannan kuma ɗaya daga cikin alfarmar aure kenan amma kuma rabu zaman su ba zai dace ba in yana so ya kora cikin sai dai su dawo matsalar da'ani wanda ya kama ga tunan a cikin suratu an-nur an yi bayani wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh Eh za a iya kai shi kotu, tunda bai halatta ba, zinar da ya yi, za a iya kai shi kotu, amma yanzu abin da aka samu a kotu da shi za a in ya so sai su shigar da ƙarar cewa suna ƙarar shi ya yi ikirarin ya yi zina, sai su shigar da ƙarar haka, kar su shigar da ƙarar suna ƙarar shi ya yi zina. da sun je za a ce shaidu hudu shaidu hudu ko kaga ba su da su ko amma sai su shigar da karanta suna karar wannan mutumin a gaban mutane yake ikirarin yayi zina ya ma yi ikirarin a gaban wane ma da wane ma da wane ma da wane ma duk za mu iya kawo to daga nan sai kotu tambaye shi to yaya sai ce shi san bai yi ba to a iya dawo wajen su tsoron ya faɗa wannan kuma alƙalin zai ga to zai zartar da hukuncin bisa wacce rantsuwar ya gina cewa ya yi da ikirarin da ya da haka zai zartar da hukunci ko ko zai watsi da shi za mu zo matsalar abin na raddar yami akwai matsala ta raddar yami ita kanta rantsuwar a canje ta ko a musanya mata mahalli to da kai mutum bai kamata ya zama shi yasa ministar da yake cewa Allah yana gafarta ma duka bayi shi illal mujahirin sai wanda in sun yi laifi za su fito cikin mutane su bata sun yi waɗannan ko an je lahira ko kallon su da yafiyar Allah ba zai mutu ba to dai mutum ya laifi ka boye boyewar burbushi ne na rabuwar imani kuma burbushi ne na alamun babban rabo wata na za ka bari shikenan sai ka dawo cikin mutane bakin ka alaikum asirin ka arfe amma ka riga ka yi kirari shikenan duk masu mutunci suna kallon ka da matsala ta da al'amari na rashin mutunci a tarihin rayuwarka ka kuma ɓata gurriyarka sannan ka fusa ta annabi sallallahu alaihi wasallama dan ka zama al-mujahiru lil ma'asi na Eh kotunan Najeriya yanzu kamar an yadda in an tantance in an tantance cewa ba kirkira akai ba akwai matakai da ake yi ko dai kwadin an kawo dokar kasan mu yanzu an yadda za a yi amfani da record za a yi amfani da bidiyo za a yi amfani da cctv da sauransu amma sai an tantance don za a iya zuwa a rika yayyanke maganganun a yanke a yanke a yanke sai a tada wata magana guda ɗaya aka yi zuwa ka yi magana ta yabo sai a yayyanke sai a haɗa sai a ji muryar ka ce amma kuma gashi kana ta tsinuwa godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ne rahama ne jin kai ya ce ku ban mashi haka ku ban mashi haka muna godiya ga Allah muna neman Allah ya tsare mu daga sharrin shedan inan ne wannan sarki da Allah ya azarta mu da shi to kalmar sarkin ta dawo da idan ka tashi shedan nan muna neman tsarin Allah daga wannan sarki inan ne sai kuma a kawo wannan sarki da ka azarta mu da shi a ga nan sarki kenan an fara bata ka to dole wannan akwai na'urori yanzu da an sa zai nuna an yanka ana sa zai nan wurin an yanke wani abu nan wurin an matsa da wani abu nan wurin an yanke wani abu kaga ta ba kenan amma aka gwada aka ga tabbas ita ce za a iya hukunci da abin da CCTV ta baya gashi yana shigowa gashi ya haɗo gashi ya kaza gashi ya kaza gashi ya kaza sai dai in kana da CCTV kana so ka kama farawon kuma kana so a mai hukuncin musulunci kar ka damƙe shi sai ya fita gida kana can ɗaki ka ga a CCTV gashi ne yana tsallakowa ta can wata kwana a gida ya tsallako ya shigo ya kwanci rawa ana gogalayya ya je get din shi da mataki din shi ya buɗe kofar gidanka in dai so kake ka kama shi kamun musulunci to ka bari sai ya fita gidanka da raba ka bari sai ya fita gidanka amma in ka kama shi a tsakiyar gida sai in ka san shari'a sai dai ka karga rabon ka bude mai gele ya ko kuma ka daure shi ka kai shi kara ya shigo maka gida ya tsallako maka gida ka gan shi ta CCTV ya zo tsakar gidanka yana ta yunƙurin yin maka sata haka za ka shigar da karar yana yunƙurin yin maka sata bai maka sata ba hanyar dan za ka iya kama sai a ce to kai ka ji wai ka kwanta rabon shi sai ce eh kada ka yi dade ka kalli rabon tsinkin mitar wutar lantarki shi ya ari na canza mai wuri ne saboda kar a sama hadarin wutar lantarki ya kashe mai rabuwa na gobe sallah ai na kama ne zan kai mashi kusan ɗakin mai gaji a gani to wanda ya zaka ce mai da na malama da zunni ya ce to sai ka ce ka kana zargin kana tuhumar ya shigo maka gida kana zargin ya shigo yin maka sata ne ko da ta hukunta ya mai maka sata ba to yanzu dai maka sai daukan maka komai ba sai dai daukan man komai ba ya dai ce ya kama rago na wai dai canza mai wuri amma ni na zargi shi ya ya sakan ma rago a ce a ina ai a gida ne ya kamo bai fito gida ba a cewa ai bai fita da shi daga irin ba a gaba kada hujja kenan to ana shaida ana ba da shaida da mazaje guda biyu a rajulin ko da namiji ɗaya wa mar'atani da kuma mata guda biyu kamar yadda ayar suratul bakara ta tabbatar mana sai yake cewa wa yaminil munkiri kuma ana yin hukunci da shaida rantsuwar mai mutsawa wanda aka yi ƙara idan ya mutsa aurajulin nan ɗaya ga shi aurajulin ko kuma ana iya yin hukunci da shaidar mutum ɗaya wa yaninin mudda'i da rantsuwar shi mai ƙara shi ma fuska ce ta hudu kenan kiran kai daɗe tsakanin ga Allah shaida ne na samu amma an amince zan iya yin rantsuwa sai ya kawo shaida ɗaya wannan shaida ɗayan da ya kawo ita ta toshe dama ga wanda ake ƙara ya yadda ba shi damar rantsuwa turan kai da tun da shaida ɗaya gari ta abin rantsuwa wanda cewa wannan shaida ne ta hana maka wannan damar ta ce to yanzu ka kawo shaida ɗaya za ka rufe da billahi allazi la ilaha illa hu abin da kake zargin shi da shi ko abin da kake tuhumar shi akai ko abin da kake karar shi akai haka ne idan ya rantsi alkali ya ce shaida ɗaya a tara da rantsuwa ɗaya an samu guda shi kenan sai zakar da hukunci kawai ya kwato mashi haƙƙin shi karhan na tsawo a kenan to suna ga sai wancan ko sai ya ce wa biyaminil munkiri kuma alkali ko mai hukunci na iya yin hukunci da rantsuwar wanda ya musa kawo shaida kai da kake kara ba ka da shaida annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to sai a koma kan wanda aka yi kara sai ya rantsi akwai hadisin da Imam Muslim ya fitar hadisin Ma'il ibn Hujar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ce malikin ji lokacin da ya kawo kara sai annabi ya ce malikin ji anaka bayyana alkindi kana da shaida kan abin da kake zargin wannan mutumin akai qala la ya rasulullahi wallahi ban da shaida qala falaka yaminuhu to ai ko za mu ba shi rantsuwa rantsuwa ce za ta dara a kanka ma'ana zai rantsi ka yi asarar karaka shi ne shi kuma alkin da sai ya ce ya rasu da laya manzan Allah arrajulu fajirun la yubali ala ma halafa alayhi wa laysa yatawarrabu min shay'in ya rasulullah wannan mutumin da nake gara dan tasha ne dan bariki ne bai da kunya shi bai damu da ya rantsuwar ƙarya ba in dai zai samu abun duniya walai sai da warrafa min shay'in bai da taka tsantsan sallallahu ya ce mashi ina ai laysa laka minhu illa zalika ba ka da abin da za mu ba shi sai wannan in kana so kar a ba shi rantsuwa je ka zo mana da shaida sai Rasulullah da nan ne ko ban da ita ita shikenan ka faɗi ka sa akwai wanda shi yanzu rantsuwar ma shi bai dame shi ba to akwai ma masu cewa a Najeriya akwai wanda za ka suna da kamfani kamfani ban san ko suna mai rinsa da CAC ba kawai su suna zaune ne in kana da shaida ke wata rigima muke yi akwai wanda nake so ne a hana shi takara ina so in maka shi a kotu cewa wani mutum da aka kashe bara a kan kwana shi ya kashe shi yanzu haka na maka shi a kotu to ina so wanda zai zo ya zama shaida kan cewa ai suna tare ma da mutumin lokacin da aka fito daga cikin duhun daji kai sai ka gudu kai kana nan zariya kuma abin ya faru a bayansa sai ka ce zan yi ita akwai kayan aiki sai biya ka kawai ya biya kudin jirgi ka sai ba da ka kale ce ka tabbatar karan za ka iya rantsewa za ka ba mu shaidar gaskiya ce ranka yadda zai rantse sai ya rantse zai ba da shaidar gaskiya kuma zai ba da shaida ta gaskiya shi a zaton shi kuma yi to irin wa'annan mutanen suna nan suna sai da shaida a nan kasar akwai su sosai a same su a kusa-kusa da kotuna kuma suna da ejen ejen su da haka in mai kara ya kasa kawo shaida bai da sauran magana a kis alkali ne ke da ta cewa shi ma alkali kuma fuskantarwar shari'a zai ita ce wanda aka kai kara a bashi a bashi rantsuwa sai ya ce wa yaminin raddi kuma ana iya yin hukunci da rantsuwar da aka mayar shine raddil yamin kenan nan kuma shine misali yanzu wanda ya cancanci rantsuwa a gaban kotu zai iya ce malakari ranka ya daɗe ni na ba shi rantsuwa ta na ni ba za ta sai ba a ban mashi misali yanzu ana shari'a wani na shari'a da wani sai mai kai kara sai kawo shaida ɗaya dalkali ce to za ka iya haɗawa da rantsuwa sai ce zan iya haɗawa amma ni na bar rantsuwar a ba wanda nake kara in zai iya rantsewa da billahi allazi la ilaha illa huwa abin ba haka yake ba alƙali kai da hukunci akan na gaza shi yayi a da haka ana yin haka kuma shari'a ta yadda da haka amma da sharadin me haƙƙin rantsuwar ya yadda ya ɗauke shi zuwa ga wani ko kuma shi wanda ake kara ka ga da kawo shaida sai alkali ya ce to tun da baka da ke da kai da ake gara ko za ka rantse mana cewa abin da ake tuhumar ka kai ba haka bane sai ka ce ran kai da ce rantsuwa ta ce na ya ta kawo ta amma na biyar da wanda ya man kara in zai iya rantsewa da billahi da la ilaha illa ko yana bina da ya halatta shi ke ta ɗauki rantsuwar daga mai ita sai a mayar ma wanda ba ta ce ba ya ci gudu kenan ko to amma wani lokaci kuma za a iya dawo da rantsuwar kan wannan an ba shi kyautar ta shi ma ce ba zai rantse ba shi ma ce ba zai rantse ba za ga abin nan aka wika hanyar akwai wanda baka isa ya rantse ba ko mai gaske shi na zuwa ce to wannan ragon naka ne ga rago fa ana zuwa kotun yana shigowa ragon ne eh ya kuka ya zo wajen kenan ta shafa shi aka ce mashi to to za ka rantse tun da baka da shaida wancan farawon kuma ya ci shi ba zai rantse ba yanzu ranka yi mai kai ne mai kara za ka rantse da Allah wannan ragon naka ne sai ka ji bakwai ya ce ranka yi daɗe wallahi ba zan rantse ba amma dai wallahi ragona ne amma dai ni ba zan rantse ba a ban mashi sai lafiya da mai bambancin wallahi da ka ce shi wai yana ga wai duk wanda ya rantse wai bai gama a lafiya a'a wanda ya rantsuwar karya ake nufi annabi ya lissafa wa mutane uku da ba sa gamawa lafiya wanda Allah annabi Allah mu cikin sarki alakira bai kallon su bai masa rahama bai magana da suna da azaba mai radadi da gaskiya akwai wanda yake sayar da kayan kasuwanci shi da rantsuwar karya ko kuma wanda yake rantsuwar karya bayan na asar bayan rana ta yi ja shi yasa kotuna ake tsara yadda za a yi rantsuwar dan a jirgita mutane nan sai a ce to a ji a kawo irin qur'anin nan na masu allo a gabaka sai a rataya miki a ce a je a yi alwala kuma a zo a yi rantsuwar kamar biyar da rabi ko biyar da arba'in rana ta yi ja kuma a kira yan jarida da yan social media a kafa mai kyamara a ce ya hau mimbari a bashi microphone a ce to ka ce billahi lalli la ilaha illa huwa a bashi wata rantsuwa da zai ji kalmomin alhamdulillah to da kai sai ka ja ce a shi ba zai rantse ba maman shi ta ce gara ya rika yacewa a ita ma ba ta ce ka rika yacewa ta ce kakka ya rantsuwar karya har biyar ta baka kenan to akwai wanda ba sa rantsewa to wannan biyaminin raddin nan ana hukunci da shi musamman a kotuna zan kana bibiya to wa biyaminin raddi ai wai juzul hukumu da yaminin raddi ya halatta a yi hukunci da rantsuwar ƙarya wa bi ilmihi wannan matsala ce khilafiya hatta a da'irar mazhab shafi'iyya ne wato yi ni gare su malikiya ba sai da kwata kwata kuma ya halatta alƙali zai iya hukunci da ilimi da ilimi shi da ilimi ce misali yanzu a ce alkali na kotu irin gilas din nan kai da kake waje ba ka ganin waki ciki amma na ciki na ganin ka tangar kuma yana jin karan fado sai ya ga wasu mutane guda biyu ga ɗaya kusa da ɗaya sai yana kallo sai wani barawo ya zara wayar wani mutum ya saka ta a aljihun shi ya saka a aljihun wannan ko kuma ya kira wani ɗaya barawo na biyu ko yadda suke yi sai ya bashi waya shi kuma wannan mutumin yana shafawa ya ji ba waya shi ko sai ya kafa mutumin nan kai ka ɗaukan man waya sai wallahi ba ni ba ne ko ma ya ne kai ka ɗaukan man sai aka shigo kotu aka kawo shi ƙara aka ce kai ba kake zargi ya satin maka ya ce ranka da dai gashi alkali ne ta ba sai ka kawo shaida ba kan ido na aka yi malaman malikiya suke ba da wannan ba saboda in ka buɗe wannan kofar kuma wallahi gara kar a buɗe a shari'ar Najeriya za ka iya kuskure ka kai wani mutum ƙara kotun su da shi to mu ba ma a buɗe kofar ba ma ya kaga shari'ar na faruwa yadda ayin salani ban alkali yake cewa ta zama kamar cakulet ya kudin ka iya abin da zaka dubbuza duk da akwai lokacin da har yanzu zaka ana gaskiyar kuma tana taka rawa don kwato hakkokin masu haƙƙi to wata fatawar shafi'iyya suka ce su ma ba su yadda da wannan ba alƙali baya hukunci da da ilimi da abin da ya sani wasu kuma wata ɗaya fatawar ta shafi'iyya suka ce zai iya hukunci da ilimi to su malaman malikiya suka ce eh wannan abin da alƙali ya gani ko abin da alƙali ya sani bai kamata ya fita iska ba in ana so ya tasiri shi ne sai in sai alƙali ya ce wane wannan karar da ka shigo da ita ta cewa wane ya satan maka waya kuma ba ka da shaida kuma wayannan taka mai tsada ce to ka janye ta daga wannan kotun tawa ka kai ta wata kotu sai ka kira ni a matsayin shaida to sai janye karar daga gaban kai alƙalin sai kai ta wata kotun da an ce kawo shaida sai ce alkalin kotu kaza ana zuwa sai kai bayani in ka dauka a waya sai ka nuna masa ai ga mara shi a waya ta amma ko rikodin kake da shi a wayar ka a matsayin ka na alkali to ba za ka ce a ai gaba na akai ai ai FCCTV gare ka gan shi ai dai ka ce wata kotu to malam malikiya sai da haka wani bangare na malamin shafi'i sai da kuma kuma a haka suka take amma shi Muhammad Sheikh Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani ya kawo wannan a matsayin ɗaya ne daga cikin fatawoyi na mazhabar Shafi'iyya har ma wani lokacin zaka ga suna da'awar fatawa ce ta jumhur amma ba haka bane gaskiya ba fatawar jumhur bace to wa bi ilmihi alqali zai iya hukunci da ilimi shi li anna zalika min al-adli wai suka ce ai haka shine tsabar adalci kuma dalilin da suka dogara da shi in suka yi maka bayani zaka ga kai ne yanzu alkali a kan idanka wannan barawon ya zara wayar wannan ya mika a wani ya gudu kuma an shigo kotu kawai saboda wannan mutumin bai da shaida saboda su biyu ne a gefen kotunka kuma sai ka ce tun da ba ka da shaida barawon da ya saci waya zai iya rantsuwar karya yi sai ka ce to kai barawo rantse sai ya rantse ko sai ka ce waya ta zama taka wai in ka tsira gaban Allah ka ce me ya faru da wayan mutumin nan a matsayin ka na karmi za ka ce ma Allah kaga ba ka amsa ko su shine shafi'iyya suka ce to gaskiya da a jira ta bata a can gar alƙali ya amfani da sanin shi kawai sai a ina kallo ka sata to amma suka ce to in haka ne in haka ne ai alƙalin ma ya dan yi wauta kuma tun da kaga ya fara kai hannu sai ka zage gilas ɗinka da ya hango ka da rawaninka da gani wannan babban joji ne in ka gama ɗan taurin kai da tsaure da ce ba shi wai ba shi wai sai ga ya ɗiƙa mashi waya ba an kashe wuta ba to dan me bai haka ba suka ce to tun da bai haka ba ya bari sai an shigo kotu to ta ci shi ba wani ilimi shi a wuce wuta kotu to a dai ma maza bai shafi iya gaskiya suna cewa ya amfani da shi ba dai kuma islam Eh zai ta kawo ka kawo kara wuri na ina kallo amma kuma shi akwai shubuhat da za su iya biyo baya zai iya yiwuwa shi ya fara marin kirama waye shi kuma alkali bai gani farkon ba amma dai misalin da zai iya shiga shi ne misali za wani zai karba bashi a wajen wani miliyan goma zai wani kasuwanci zai juya harka raguna saboda layyata matso zan yi dan amfana da ya tashi sanya shaida kai alƙalin su ya kira ka da kai da wani mutum ku biyu kuka sanya shaida kila da kai da rijistaran kotun ka sai kuka sa mai hannu akan lallai ka ba na rancen miliyan goma zai biya a ƙarshen watan safa ya gama sai da raguna duk wanda suka yi kwance an gama sassaida su an haɗa kuɗi sannan sai mu ya ƙi biyan kuɗin rabi'un al-awwal jimadan al-akhirah rajab sha'aban ah kamar ramadan ya matso fa sai wanda ya bada bashin nan wanda kai kalkali sai mai shaida sai kawo kara kotinka sai to waye shaidar ka cewa ka bashi bashi sai ka ce ranka ya dace to na ɗaya dai kai to su a ba su a tafi iya alkali ne ke cewa kwarai kuwa na sa hannu kai kai ka tuna ai tuno mishi wasu abubuwa da suka faru amma a mazhabar malikiya suka ce a in yana so alkalin ne ya zame mishi shaida sai dai ya maka shi a wata kotun ta daban sai a kawo takarda alkalin can kotun da mufti na can kotun ko sakataren kotun ko wani babba to wannan dai su a mazhabar shafi'iyya suna ganin gaskiya adalci ne ma a yi hukunci da abin da alkali hukunci da abin da yake da shi domin suna kafa hujja da wata kaida da ke cewa walaysa ba'da al-ilmi bayanan bal huwa a'la anwa'il bayanat in ka san abu ya fi duk wata shaida da za a kawo bal shine mafi girman duk wani bayani da za a yi a yanka dade ina kare shi ya saka man waya mai bige ta ina kallo duk fa bayanin da za ka yi bai kai abin da ni na gani ba suka ce sai hukunci da shi sai ya ce wala tuqbalu nan ne ko wala tukbalul shahadatul kha'ini ko walaysa ne ne ai ban gan shi bane ni anan ko ya share mana shi inda yake maganar shaida ne ai wala tukbalu shahadatu man laysa bi'adilin ko yawwa wala tuqbalu shahadatu man laysa bi'adilin ba a karbar shaidar wanda ba adili ba wannan adalar za ta zama adamul adili adaman ahman ko adamul adali adaman khassa akwai lokacin da zai iya zama mutum ba adili bane musamman abin da ya shafi mutunci yanzu wanda aka taba samu da zina ba zai zama shaida ana zargin wani da zina ba don ba zai adalci ba zai kokari su yawaita gulmar a rika rabawa a tsakanin kullum a teburin mai shayi shi kare ake zagi to aka samu na biyu an samu sabon episode ai ka kuma an samu sabon katin tattaunawa to shi ba za ka karɓa shaida shi ba ko kuma adal zai iya zama a'a kai adili ne a wani wurin za a iya karɓar shaidarka misali an kai kai ƙwararren majini ne yana shari'a ka abin da ya shafi gini ya ka ce a kawo ka shaida za ka iya ba da shaida adil ne kai a wurin munafi to kuma an gama wannan shari'ar da ta ya zaga kuma sai aka sake kai ka kai ne shaida akan wani ya siyar ma da wani rago wai bai da mai amma kai ne shaida cewa ragon na da mai ko bai da mai to kaga dai rago ba siminti bane ko da zaka iya murzawa fita wannan wani shi ne wanda ake kare ta ranka ya dade kafin ta ne ya da ga da rago na da mai me ba harkar shi bace ko ka dauki sarkin fawan shi kuma ka kai shi wajen POV in ga da POV akai min bai kauri ba amma sarkin fawa ma shaida ne kan gare ce POV na da rai ne ya bai da rai ai sarkin fama ba kawai na zai shaida ba an siyar da zaki amma ana zargin zakin bai da mai daga ce a kawo sarkin fawa yin shaida sarkin ma a gari ne fushi yake sai dai a kawo sarkin baka to a adalar tana da wuri wuri to wanda yake ba adili ba ba a karɓar shaidar shi wa ashhidu da waya adilin minkum wa aqimu shahadata lillah can kuma a suratul bakara Allah ce mimman tarzauna min ash-shuhada'i wanda za ku sa shaida ku zo da su cikin wanda kuka yarda da shaidar su adilai kenan sannan a suratul hujurat Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan in mutumin banza ya zo muku da labari ku bincika an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi to wannan abu na farko kenan wala tuqbalu shahadatul kha'ini ba a karbar shaidar maha'inci wannan haka ya tabbata a cikin ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani maha'inci ba a karbar shaidar shi me maha'inci mutumin da bai da gaba ko mutumin da takaina ne mai yaudari ne bai karya ba komai bane ya saba alƙawari ba komai bane yayi dan fara ba wannan fa'in ba a karbar shaidar shi wala din adawati sannan ba a karbar shaidar wanda akwai gaba a tsakanin wanda akwai gaba a tsakanin kamar yanzu misali sai ka zo ka ce hukumar zaɓe tana zargin takaddun mai girma shugaban ƙasa akwai matsala amma a titi ya zo ya ba da shaida zai yiwu ba za a karba ba saboda ba za a rasa dai wani abu ba ‘yan adawa ne ma ga ji ma haka ma wasa suka ce ‘yan adawa ne to wala bil adawa ne banda ‘yan adawa to da za ka iya rushe shaidar wani saboda bambancin jam'iyya don kai daɗe wannan mutum bai yarda shaidar shi ba zaɓe ya kuma mun fara kamfen ni na jam'iyya kaza ke na jam'iyya kaza ka gani ne ce gaskiya ne ta ce to kai ka canzo shaida don kai daɗe mun nemi aure tare na kasa shi kuma ya ma sha faɗar dama sai ya yi magani na yanzu ya yi damar ce sai samu ku taimake ni ku cire shi ake sai a cire shi ake don kai daɗe ran nan ya nemi in siyar mashi da wani fili da ke bar gidan shi na ki siyar mashi na siyar ma wani don ka daɗe bai rashe da shi ba kila dai wani abu dai wanda zai iya tabbatar da adawa ko tuhuma shine walatin adawaci a hadisin za ka ga annabi ya ce wala zi rimrin kalmar rim banda wanda yake da hassada ko wani ganin kyashi game da mutum sai ce wal muttahamu ba a karɓar shaidar wanda ake tuhuma me tuhuma nan mutumin kirki da amma a al'adance da rayuwa da mu'amala ba a tsammanin zai gaskiya shikenan yanzu ya kawo ka kara wai yana jin ka bashin miliyan ɗaya da ya tashi kawo shaida sai kawo babban ɗan shi da uwar gida da amarya sai ya ja ayar suratul bakara fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tarzunin sai ta ranka dade wannan namijin babban ɗan shi ne ɗayar da ɗayar kuma matan shi ne mutahamuna ne ko kuma da ya tashi sai ya kawo su rikici ko kuma da ya tashi sai ya kawo wanda ya nada a mukami ko wanda yake da wata baiwa a kan shi ko ta alfarma ko ta ni'ima sai alƙali ce ba za mu karbi shaidar su ba wannan shine bambanci tsakanin shaidar abu a tura abu ture kaga ana iya kai shaidar yayin ko sai dai in tuhuma ce tuhuma alƙali kuma da iya watsi da shi bai yadda ba amma a musulunci kai tsaye ƴaƴa ba za su shaida ta iyayensu ba yanzu in ka sai kaya aka ce kawo shaida kar ka sa ƴaƴanka in ka haɗu da ɗan jafa'i shikenan zai maka sharri uwa uba kuma ya ya maka waye lokacin rubuta abu ce to wannan motar ta miliyan biyar ya ce na siya to karka tura min kuɗin ta account ka turo ɗanka ya kawo ni shike nan zai ya turo ɗanka kai kuma kana gida sai aka yi sallama sai kake fitowa sai ka tura wani ɗan ƙaramin yaronka ka ce je ka ana sallama abin nan sai ka dalle ko ta yindo ka ce ga yaro nan na turo ka bashi ba manya a gida sai wannan yaro ya zo ya karba kuɗa da aka zo da safe kuka haɗu sai ce ah to motar nan wani rubuta takardar mana kawai in sa hannu kai da ka siyar ba ko kai da ka tsaya kai shikenan aka sai ya rubuta ai wanda ya tsaya shi ya kamata ya rubuta ko amma kai da ka tsaya sai ce ka rubuta sai ka ɗauki takardar ka rubuta ni wani na sayar ma da wani ta mota ta kaza kaza kaza kaza ya kuma biya ne yayi kaza to a ƙarshe zai iya cewa ai ba ku yi wannan cinikin ba kwata kwata sai ma kafa a kotu zan kai daɗe na ajiye mota a kwar gida wani ya zo ya ɗauki wai ya saya har ya nuna min wata takarda da shi ya rubuta kuma da gaske ya sayar mu ka sayan ko kun yi mu'amalar kudin ba karshe ne hikimar da zaka yi ne in ya kawo shaida ka ce da waye da waye shaida a tantance shaidu ne wanda za ki yarda da su wala wal wal qani'u ko bi ahlil bayt sannan bara ma'aikacin gida hadiri baya shaida ga jama'ar gida idan aka kai ka kara direban ka ba zai maka shaida ba ai direban ka ba zai kware maka baya ba mai tuka ya in kai kai makaranta ba zai maka shaida ba me ma iyalanka aiki da girki da wanke wanke ba za su yi maka shaida ba mai gadin ka ba zai maka shaida ba pn ka a office ba zai maka shaida ba personal sakataren ka ba zai maka shaida ba tubuk staff ɗinka ba zai maka shaida ba idan aka kai gwamna kara kwamishinoni shi ba za su yi mishi shaida ba duka kabinet ɗin shi daraktoci na farastatal department da agencies ba za su yi mishi shaida ba saboda muttahamuna ne in yana so su yi mishi shaida a bari ya sauka in ya sauka to tsoffin kwamishinoni shi za su iya mishi shaida ana ga kamar kila za su iya faɗar gaskiya a lokacin don sun san oga eh dan bulatin shi duk sun kare yanzu bai da sauran katako shi ne alƙani'u shi ne annabi yake talata juzu shahadatu kha'inin wala kha'inatin wala bi gimrin ala akhihi wala ta juzu shahadatu alqani'i li ahli albayt wal qadifu wanda ya taba aka taba kamawa da laifin kadafi shi ma baya shaida saboda Allah suratul nur yana cewa la taqbalu lakum shahadatan abada kar ku ƙara karɓar shaidar wanda suka yi motsi kazafi sai ai wani fasiki ne ba ko kazafi ba dole ne ka fito ka faɗa fasikancin ƙara ba hatta kalmomin al'ada ila al'adar ma suke wani ɗan iska ne kana nufin mazinaci ne maka sa ko su dace to ka ce mazinaci ne kawo shaida hudu in ka gaza sai maka bulala arba'in bulala tamanin ko wannan hukuncin da aka yi maka wannan hukuncin da aka yi maka na hukuncin kazafi ba magana ba ta kare ba hanyar har yanzu akwai sauran kes na cewa ba za a ƙara karɓar shaidarka ba cikin abin da ke da alaƙa da irin wannan matsala da aka duk wanda ya taɓa wani kazafi ba za a karɓi shaidar shi ba sai ya ce wa wala badawiyin ala sahibi karya ba a karɓar shaidar ba ƙauye akan ɗan binni saboda tsakanin ɗan binni da ɗan ƙauye akwai wani gimuru-gimuru a tsakani kallon kallo ake ba za a ce kuna shari'a ga cewa ne kawo shi da mai kara da wanda ake kara duk yan binni ne yan babban birni ma amma da suka da ya tashi kwaso shi sai ne kwaso kauyawa mazauna karkara kai da ake kaga kiran kai ne kauyawa ne fa kauyawa ne abu kaɗan da ya sa su hau wani ra'ayi ban yi zai da su ba ya ce to kai kaji ka kawo yan binni yanzu kenan in ka tafi ƙauye ka sai gona ya kamata kai ka zuba yan ƙauye da yan binni a shaida duka ka ɗibo su ka sa sa takwas takwas sha shida biro na da auki zai iya rubuta su bai kani ba biro ɗan albarka ne sai ta rubutu to ba a karɓar shaidar ba kauye da labini kuma kaga mutu a baya dama ba ma a yadda da sayayyar ɗan birni ga ɗan kauye a kyale kowa akwai hadisi na sayyidina abi hurairah da yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tajuzu shahadatu badawiyyin ala sa'id qarya baya halatta ɗan kauye ya zo ya bada shaida kan ɗan birni ba a yadda yanzu wanda ake kallo wajen ɗan kauye ko ɗan birni shine wanda ake kara idan ɗan birni ake kara ka kawo shaidu daga birni idan ɗan ƙauye ake kara ka kawo shaidu daga ƙauye ya ce wata juzu shahadatu mai yadda hazu ala sai ala na ga sai dai mu tsaya nan sai mu tashi wata juzu shahadatu mai yadda hazu ala takariri fi'ilihi aw qawlihi idan tafatit tuhuma irin wanda suke yadda sun yi abu su yi kirari su yi kaza su yi kaza shi ne za mu tashi a kai sai mu ji abin da shari'a ta tabbatar Walaikun salam wa rahmatullah. Eh. Eh. Bai gamsu ba? Eh. Mai kara dole zai haƙura a wuce da rantsuwa wajen wanda yake kara. Idan wanda ake kara ya yadda ya rantsi cewa kaza kaza alƙali zai hukunci da cewa kai da ka kai ƙara ba ka da gaskiya ka faɗi a wannan shari'a ka faɗi sai dai idan kai sa'a wanda ake ƙara ya ce shi ba zai rantse ba shi wallahi shi wallahi shi wallahi sai ka dawo maka da rantsuwa amma in dai yadda ya rantse alƙali zai yanke hukunci to bashin da kace kana bin shi ba ka bi shi kaza da kace naka ne ba naka ba ne saurin shi kenan haka za a yanke amma da yake wannan hukuncin fa ba shi kenan ba amma dai lahira Allah da ya sa ki da aka yace masabe ki ta wallahi duk abin da na yanke na ba ku da sunan shari'a ba wai halatta maka abun bane kada zo ne yana tafanta maka mun wace kotu na kai su ba kotu ta ban ba ya zama halal ina dai zama halal ba kotu ba ta halatta haram kotu na amfani da abin da ya bayyana gare ta an fahimta wa alaikum assalam eh eh kotu ita za ta yi verifying ta tabbatar da cewa eh haka ne in ta tabbatar da an yi mu'amalar shi kenan za yi ɗauka in kuma account ne na commercial bank ne ko za yi ce to a ɗaya banki mana a zo da statement ɗin wanda shi bankin suka sa hannu ya zo ya ce na tura mashi miliyan goma ya ce ni ban gani ba sai kuma ka daga katin ga abin na gashi katin a yi ticket nina wanda na transaction din ko kuma a gashi ban statement ne na kawo shi ma ta ce ya kawo nashi amma an tashi kawowar kotu ta kotu ma za ta iya applying ga bankin kai kar ka gani surka zai yanzu komai zai iya faruwa ko za ka iya zuwa a baka sai kai scanner sai ka mai da shi kan kwamfuta ko a waya sai ka yi editing kolum ɗin da yake da wannan abin sai ka yanke shi sai ka matsa wurin sai su haɗe ba za a gane ba nan dai sai ga to ayi rana kaza yayi kaza yayi kaza to ai ba nan solution ne to ko za ka yi to dan ta wanke tuhumar sai ta sanar da kotu cewa ko court order wannan account din muna son settlement din shi daga rana kaza zuwa rana kaza in an gama kuma a turo mana ofishin karan kai tsaye shi wanda yake karama bai san an yi ba ko alal ba zai gani ba bai ma san an yi ba ko tana zuwa sai ta duba ana duba sai aka ga ah kudin ba su shiga ba ma kai ba su shiga ba sai yanzu yanzu sai an koma CBN kenan yanzu wanda ake gara ya sha kenan amma sai ga kuɗi sun shiga kawai ga kuɗi kirkiri kila ma bayan sun shiga kafin su shiga za a gama nawa ne a kan kuɗi dari bakwai da ashirin kuma bayan sun shiga sai aka ya cire dubu ashirin sai aka kuɗi kuma miliyan goma ta ragu ba dubu ashirin to wannan ashirin ɗin ma ya cire shi eh dama yana da wasu dubu ashirin a ciki su ne ya cire ita a dari da saba'in ne ka dari bakwai ne ba ƙarshe dai kotu za ta iya cewa ai to kai wannan kuɗin ya sa maka ka biya shi sai dai kawai ka'idar musulunci shi ne in kana bin mutum bashi ba ɗaure shi ka bashi bashin biliyan ɗaya ya ƙi biya ka maka shi a kotu ya ce ba bashin aka buga aka buga kotu ta gano lallai ka bashi ta ce to ya biya ka to tare za ku dawo gida kana ɗaurin shi ba maganar kuɗi kuma domin dai shi ma yana da kyau sai a rage daidai ba a sake ni ba na zan samu kuɗi dole a sako shi to nawa nawa za ka rika bashi ita yanka duk wata zan bashi dubu talatin bidiyan ɗaya sai ka lissafa shi wata nawa zai biya za a daɗe amma dai kotu in ta so kuma sai maka zai kato me yake da shi na kaddarori me yake da shi na kaddarori in kuma mai wayo ne zai zama kila komai bai sawa a harkar shi ina ga akwai yan kwallon nan ko nesi ne ko wane ne duk kuɗin da yake samu in ya tashi akan dubo shi yake sawa uwar ce ke dan tsungudo mashi wani abu tana dan murga mashi zai je kulab ta siye shi pound biliyan daya naka siya shi gudun sai zuba a kan dubo shi in ka leka kwan shi ba ko kobo aka yi mai ja bai biyan haraji aka maka shi a kotu kasar ingila aka je kotu ya shi shi ya riga ya alwashi duk abin da ya samu na koshi ne shi haka yake rayuwa aka karbo statement na can bankin shi na can bankin shi na can bankin ba ko kobo kuma kariya ne yana da su in yace yana son gidan da zaka ba shi to kaga in ya riga ya maka haka shi kenan amma dai kotu za ta iya to yanzu yana da wasu kaddarori wuri kaza gida kaza wuri abu kaza abu kaza abu kaza sai a tattara sai a biya sai a biya mu Allah ya samu dace يا رب العالمين